الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh safiyar asabar safiyar uku ga watan rabi'ul awwal jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif 438 daidai da uku ga watan sha biyu 2016 miladiyya wannan shine darasi na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan حفظه الله تعالى littafi da ke karantar da mu ginshiki na ainihin wato addininmu kuma na farko wanda shine wanda ya kamata kowane musulmi ya ainihin wato fara tabbatarwa a zuciyarsa gabanin ya tabbatar da komai domin idan aka waye gari babu ita wannan kalmar to kai tsaye mutum ya riga ya shiga rikici babu yadda za a yi a ran tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya maka awon ayyuka mana alkhairi ba za a yi wa mutum awo ba domin ka'ida kenan duk wanda ya shirka da Allah babu shi babu ainihin wato samun wani tagomashi ko wani alkhairi a gidan lahira Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka tsare mu ga bin tafarki na ainihin wato yin shirka da kai muna nan a inda malam yake kokarin bayyana mana ainihin wato ma'anan asalin wannan kalma din a inda yake faɗa mana cewa asalin ma'anan wannan kalman a dunkulanta shine babu wani abin bauta bisa cancanta wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai sannan yi mana bayanin cewa kalban al'uluhiyya da ake faɗa shi ne shi mana ma'anaha al'ibada ma'ananta dai bauta to anan ne wasu daga cikin mutane da yawa suke yin kuskure a wajen fassara kalmar nan ta la'ilaha illallah suka fassara ta da fassarar da ba nata ba to shi ne malam zai ci gaba da bayyana mana fassarar da wasu daga cikin ainihin wato batattu suka yi wa wannan kalma ta la'ilaha illallah ba don komi ba sai don ƙoƙarin tabbatar da sun kawar da mutane ga bin hanyar Allah da ƙoƙarin shigar da wani abu a cikin musulunci wanda babu shi jama an gane wannan ko Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imani mali yake ƙawar shekul fauzan a shek al-fauzan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya kiyaye shi ya ce wa min zalika daga cikin fassarorin da ake wa wannan kalma ta la ilaha illallah awwalan na farko tafsiru ahli wahdati alwujudi li kalimati tauhid fassaran da masu aqidan wahdatul wujudi suka yi wa suka fassara wannan kalma ta la ilaha illallah ko waɗanda ake kira 'yan haƙiƙa a yanzu mutanen da ke da aƙidan cewa komi Allah ne za mu zo mu ji irin wannan mugunyar aƙidar tasu mu ji kuma wane ne jagora a cikin wannan ainihin wato aqida din jama'a ina fata an gane wannan yace ahlu wahdati alwujudi kabni arabi wa amsalihi yaqulun masu aqidan wahdati alwujudi na cewa komai Allah ne domin asali duk abin da kake gani a duniyan nan babu ne abin da yake samamme shine Allah shi kadai dan haka dukkanin wani abu da kake iya gani samamme to wannan abin shi ma Allah ne dan da ba dan Allah ba da wannan abin bai kasance ba kaji yadda aka ainihin wato tsara abu ina fata an gane wannan jama'a yaquluna to ibnu arabi ba ibnul arabi ba ibnul arabi guda biyu ne a ainihin wato fagen ilimi akwai ibnu arabi babu alif da lam akan al'ar akan arabi din wannan shine ibn arabi at-ta'i al-andalusi an gane wannan ko amma wancan akwai ibn al-arabi al-maliki ina fata an gane to ba wancan ibn al-arabi ba ba ibn al-arabi na sunna ba jama'a wannan ibn arabi na ainihin wato wahdatul wujud na bid'a kuma wannan bayanai jama'a suna nan a cikin littafin al-futuhatil makkiya al-futuhatil makkiya zaka same shi a zankame a cikin irin waɗannan littafai nasu yaquluna suna cewa la ilaha illallah ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah la ma'budu illallah suka ce babu wani abin bauta sai Allah au ko kuma la ilaha mawjudun illallah abinda wannan kalma take nufi babu wani abin bauta samamme sai Allah wa ma'ana hada a wurin su ma'anar wannan anna kullal ma'budati hiya Allah subhanahu wa ta'ala suka ce dukkanin wani abu da kaga ana bauta ma a duniyar nan to wannan abin ai Allah ne dan da Allah bai yadda ba da bai bar waɗanda ke bauta wa waɗannan ababen sun bauta masa ba har ya ci gaba da cewa ai mutanen da kaga suna bautawa gunki ai Allah suke bautawa dan da ba Allah suke bautawa ba da Allah bai yadda sun bautawa wannan abun ba Allah ne ya yi tajalli a jikin wannan gunkin shi yasa suke bautawa wannan gunkin jama'a ina fata an gane wannan ko wanda ya bauta wa wata bishiya ko rana ko wata ko wani abu makamancin irin wannan abin da suke cewa shine ai Allah ne ya tajalli a jikin wannan abin shi yasa ake bauta masa dan da Allah bai tajalli bai bayyana a jikin wannan abin ba ba za a bauta masa ba shine wannan ma'anar anna kullal ma'budati hiya Allah subhanahu wa ta'ala yace dukkanin halittun Allah gaba ɗayan su ai su din su ne Allah walwujudu indahum samuwan abu a wajen waɗannan mutane la yanqasimu ila khaliqin wa makhluqin baya kasuwa zuwa ga mahalicci da kuma wanda aka halitta kun san dole a samu abubuwan guda biyu ko akwai al-khaliqu shine wane ina fatan gano shine Allah akwai kuma wane al-makhluqu wanda aka halitta wanda ya halitta shine Allah wanda aka halitta kuma shine wane shine bawa to su a wurinsu babu wannan kasan ba wani wanda ya halitta ba kuma wanda aka halitta huwa kulluhu huwa Allah duk abin da ka gani kakaf to wannan abin Allah ne wa hadha ma'ana annahum ahlu wahdati alwujud wannan yana nuna maka ma'anar cewa waɗannan mutane ne masu aƙidar wahadatul wujud duk abin da ka gani Allah ne shine wanda daga cikin ainihin wato ibn arabi din ya riksin banganinsa da yake yake cewa wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna yace ai da kare da alade ba kowa bane sai abin bautan mu shine ɗaya daga cikin ainihin wato wasu wanda daga cikin su yake cewa wani almajirinsa yana karanta masa wasu baitika yana ce masa ka riƙe su ka riƙe su da kyau waɗannan baitukan za su yi maka amfani baitukan su ne ka riƙa cewa Allahu ƙul wa zaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fal ghayru duna Allah in haqqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmali من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي abin da yake ce mai ka ce Allah shi ne Allahu kul wa zai wujuda wa ma hawa ka bar samuwa da abin da ta tattara in kunta murtadin bulugha kamali idan kana son ka kai mataci na cika ina fata an gane domin a cikin littafin nasa a wuri yana cewa ammal kummalu amma su cikakku suka ce fa innahum yashhaduna ayna Allah su suna ganin Allah ne ma baro baro su ba sa ganin komai sai Allah jama'a ina fata an gane wannan to shine kamalan anan tato falghairu dunallahi duk wani abu wanda ba Allah ba in haqqaqtahu idan kai kokarin tabbatar da shi adamun ai asalin shi babu ne domin Allah shi ya samar da kowa daga mene daga babu yace ala tafsili wal ijmali a wajen bayyanawa da kuma a dunkule sai ce to man la wujuda lahu min zatihi abinda shi a karan kansa baya iya ba saman me bane a karan kansa an samar da shi ne ce fa wujuduhu laulahu samuwansa da ba dan wancan ya samar da shi ba ainu mahali ai shi din babu ne sai to wa'alam ka sani anna al'awalima kullaha cewa dukkanin halittun Allah kakaf laulahu da ba dan shi Allah ba fi mahawin da su din babu ne wa fidmi hilali da an shafe su gaba daya magana ta fito ko ta fito ba ma'ana tunda Allah ne halitta da tunan gaba da ba dan Allah ba da ba a samu kowa ba ko to ai kowa da ka gani Allah ya samar da shi ai shi ma din Allah ne shine ma yake ce maka to ai su waɗanda suke ainihin wato arifai ka sani cewa su ba sa ganin komai ma sai Allah fal'arifuna fanau su arifai sun riga sun yi fana'i sun narke gaba ɗayansu bi allam ya shahadu shay'an su ba sa ganin komai sai wal mutakabbirul muta'ali sai wannan Allah mai kasaita kuma wanda yake madaukaki kenan kaga duk abin da ake gani menene shi me shi Allah ne to wannan ita ce jama'a aqidan wahdatul wujud tana na azankame a cikin littafan irin waɗannan malaman hada wasu malaman da ake yawan kirari ana ainihin wato kuranta su da sauransu in ka je ka duba littafansu za ka tadda irin wannan karatun suka karantar jama'a aƙida kenan ƙwaya ɗaya ƙoƙarin kore ainihin wato tabbatuwan Allah da kuma ainihin wato abin bauta shi yasa ka jin aka zo ana bayanai wata rana suka an ce maka ai akwai wani mataki da zaka kai wanda ba ma ka bukata ka bauta Allah kuma ba ma kana bauta Allah ne idan ya baka lada bane wani ya ce maka ma shi ya riga ya wuce aljanna tintini to kaga sai ina kenan sai wuta ina fata an gane wannan ko wani ya ce maka shi ba yana bauta Allah dan Allah ya bashi lada bane shi ya fi karfin wannan ko wani ya ce maka ma a'a shi ke bin Allah bashi to kaga akwai matsala manzon Allah har ya mutu bai bi Allah bashi ba jama'a manzon Allah har ya bar duniya bai taɓa bin Allah ba shi lada ba ku duba taujihi na alqur'ani jama'a amma yadda ka duba ka gani yadda ake kawar da mutane gaba da bin Allah to jama'a wannan shine irin karantarwar su ibnu arabi at-ta'i kamar yadda malai ya bayyana mana wa hadha ma'ana annahum ahlu wahdati al-wujud yaj'aluna al-wujuda yattahidu wa la yanqasim suka ce gaba ɗaya samuwa ta tattara ne a wuri ɗaya in ka ganta a wani to ta ɗan ɓangare ta ɗan ɓangare kanta ne amma dai ita ce ɗin walayan ƙasin ba a rabawa jama'a ina fata an gane wannan kulluhu huwa Allah suka ce gaba ɗayansa gaba ɗaya halittun gaba ɗayansu su ne Allah ma'ana dukkanin halittun Allah su ma ɗin Allah ne ma ma abadal insanu min shay'in dukkanin lokacin da mutum ya bautawa wani abu duk abin ma da ya bautawa fa innahu qad abada Allah suka ce ai ya bautawa Allah ne kai ne kake ganin kaman ba Allah yake bautawa ba jama'a ina fata an gane wannan a wani wurin ma yake bayanin cewa ai fir'auna fir'auna mumini ne saboda shi ya kai wani mataki da yake ganin cewa sai fito da aqidan an yake shi Allah ne saboda shi ya fahimci tafiya ina fata an gane wannan shi a wurin shi ma ya ce fir'auna ma salihin bawa ne mumini ne to kaga da faɗin wannan maganar ai akwai matsala ko allazi abada alqabr yanzu mutumin da ke bautawa kabari wallazi abada as-sanam da wanda yake bautawa gunki wallazi abada al-hajara da wanda yake bautawa duwatsu wallazi abada al-bashar da wanda ya bautawa mutum wallazi abada al-mala'ika da wanda ya bautawa mala'ika kulluhum ya'buduna Allah su a wurin su gaba ɗaya wanda ya bauta waɗannan abubuwan to Allah ya bauta ba kowa ya bautawa ba sai Allah shi kadai li'anna Allah huwa al-wujud al-mutlaq to kun ji inda magana take domin Allah shine asalin samamme na yanke kenan duk wani abu da ka gansa asalin sa babu ne Allah ne ya samar da shi ko to shi ma wannan abin da Allah ya samar wani part ne na Allah don haka in ka bauta wa wani Allah baka shirka ba jama'a wannan shine tauhidi a wurin waɗannan miyagun malamai Allah ta'ala ka tsare mu wallazi yaqul amma wanda yake cewa innal wujuda yanqasimu ila ismail samuwa ta tabbata zuwa kashi biyu ne akwai khaliqin akwai wanda ya halitta wa makhluqin da kuma wanda aka halitta ya na anhu suna faɗi game da wannan suna cewa inna haza mushrikun to a wurin irinsu ibnu arabi jama'a da waɗancan malaman sufaye masu wancan ra'ayi shine da ka ce ai akwai Allah wanda ya halitta akwai kuma wani abin da aka halitta din bawa kenan ko sai ce to kai shirka kai mushriki ne qad yakunu muwahhidan indahum fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala ba wani mai tauhidi a wurin waɗannan malamai sai wanda ya ce innal wujuda shay'un wahidun huwa Allah samamman samuwa gaba ɗayanta shine Allah shi kadai jama'a ina fata an gane wannan wa yaghlaqu man yaqulu hakanan wanda ke cewa yana yana hakanan wanda yake cewa la ma'budu siwaka babu an bauta sai kai to shi ma kuskure yayi jama'a ba a cewa Allah haka a ce babu abin bauta sai kai an gane wannan ko li'annahu yuwafiqu qawla ahli wahdati alwujud don wannan maganar jama'a tana dacewa ne da ma'abota fadin wahdati alwujud ai ko su ma abin da kace kenan ai ba abin bauta sai Allah duk abin da ka ganin ma Allah ne an gane wannan ko walau zada amma da mutum zai ƙara cewa la ma'budu bi haqqin siwaka babu abin bauta bisa gaskiya bisa cancanta sai kai fasarat la ma'budu bi haqqin siwaka la sahhat to da magana shi ta inganta jama'a haka ne ko domin dama abin bukata ka tabbatar wa Allah bauta shi kadai ka kuma kore ta gabarin dukkanin ainihin suwa ne dukkanin ainihin wato halittun Allah jama'a ina fata an gane wannan na'am shafi na 23 malai ci gaba da cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan al'amari ya kasance domin Allah ta'ala shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kuma dukkan wanda ake kira wanda ba Allah ba to wannan abin ƙarya ne wannan abin bata ne wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma lalle Allah shine maɗaukaki kuma wanda yake mai girma athani fassara ta biyu daga cikin fassarorin da ake wa kalmar nan ta la ilaha illallah tafsiru ulama'il kalami li kalimati tauhid tafsirin da malaman ainihin wato malaman ulama'ul kalam malaman philosophy suka yi wa mene suka yi wa kalmar la ilaha illallah malaman psychology masu ainihin wato hukunta hankali farko gabanin shari'ar Allah an gane wannan su ma suna da irin nasu fasar na cewa kalmar nan tala ilaha illallah jama'a an gane wannan ko su ne irin malaman girka an gane da irin su jahamu dan safwan ko dan shi ma ya ji ya koyi ilimi a wurin su dan sai da ya kwana 40 baya sallah baya komai suka ce mai ai Allah ma gaba ɗaya babu kuma ya yadda farko domin su a ra'ayinsu shi ne dukkanin abubuwan da ba za a iya riskansa abubuwan nan guda biyar ba alhawasul khams abubuwan ji da gani da taɓa wannan guda biyar wato abin nan babu abin da ba za ka iya jinsa ba abin da ba za ka iya ganinsa ba abin da ba za ka iya taɓa shi ba da abin da ba za ka iya sinsinansa ba da wanda ba za ka iya ne ba ba za ka iya ɗanɗana shi ba suka ce da wannan abin asalin shi babu ne shi ko jami ɗan safon sai yadda ya ce kai kuma magana ku fa gaskiya ne a'a jami'ar ne ya zauna yana tunanin shi kaɗai sai ce a to ai hankali ba a gani shi amma kuma an yadda akwai shi sai ya koma wajen wajen waɗannan mutane mutanen ƙasan hindu fice da su a to ai dukan kunan ba ku da hankali suka ce kai jahamu me ya faru kuma yau ce ba ku da hankali mana ka ce muna da hankali ce to ku nuna mun hankalin kuna iya jinsa kuna iya ganinsa kuna iya taba shi kuna iya ɗanɗanawa suka ce a'a tun da haka ne ma shi akwai Allah don haka sai jahamu ya dawo kuma ya ci gaba da ainihin wato yin sallah da sauran bauta ka gashi asalin sabatacce ne jama'a saboda mene a halittar da Allah maɗaukakin sarki yi wa bawa jama'a babu wani abu da ke tabbatar da cewa babu Allah hatta halittanka kawai kai ɗan adam tana tabbatarwa akwai wani ubangiji wanda ya mene wanda ya halitta wasu zanadiqa sun taɓa zuwa suka samu a abu hanifa alaihi rahmatullah abu hanifa suka ce abu hanifa suka ce ai babu Allah kawai dare na mana wayo ake yi ana cewa wani akwai wani Allah akwai wani wanda ya halitta da wanda ke gudanar da al'amuran halitta bayan sun gama gaba ɗaya Abu Hanifa ya ce musu o ni ko wani abu ne yake bani mamaki wani jirgin ruwa ne katoto a cikin ruwa wannan jirgin ruwan babu kowa a kansa ba matuki ba fasinja ba kowa amma wannan jirgin zai je bakin gaba yewa kansa lodi bayan ya yi wa kansa lodi zai kusan wata yana loda kaya in ya gama loda kayan nan kuma zai tuko kansa ya kawo gindin wani ɗayan gaban inda ya san waɗanda masu wannan kayan suke kuma ya zo ya aje wannan kayan bayan ya yi fakin kuma ya dinga soke wannan kayan har sai ya gama suka ce kai abu hanifa ka na mana wayo mana ta ya za a yi a ce jirgin ruwa ya tafiya ya je bakin ruwa kuma ya yi wa kansa lodi ba masu yi masa lodi sannan ya tuko kansa ya kawo kansa bakin gaba kuma ya tsaya sannan kuma ya soke wannan lodin kakari na mana wayo mana ita to ku da kuke cewa babu Allah kuna nufin a halitta kawai tana kasancewa ne babu wanda ya halicce ta babu kuma wanda yake gudanar da al'amarin wannan halittar suka ce eh kuma fa haka ne Abu Hanifa lallai to ai dai in dai haka ne daga sai ne ashe akwai Allah kaga ba wata aya ja ba Qur'ani ko hankali kawai za ka yi amfani da shi ka gane ainihin wato akwai irin waɗannan abubuwan tabbace ainihin wato a shari'a Allah maɗaukakin sai ka tsare mana imanin to jama'a kun ji ulama'ul kalam yaqulun ulama'ul kalam suna cewa la ilaha illallah ma'anan kalmar la ilaha illallah suka ce la qadira ala al-ikhtira'i wal khalqi والتدبير والإيجاد إلا الله باب wanda yake da ƙarfin iko alal ikhtira'i wajen kirkiran halitta wal khalqi da yin da yin halitta gaba daya wat tadbiri da kuma jujjuya al'amari da gudanar da al'amarin halittan gaba daya an gane wannan ko wal ijadi da samar da wani abu illallahu sai dai Allah shi kadai wa huwa ghairu sahih wannan magana ta ko jama'a ba daidai bace na'am wa hadha ghairu sahih mala yace amma wannan fa ba daidai bane hadha yuwafiqu dinal mushrikin wannan ya dace da addinin mushrikai jama'a wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna man Allah wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaquluna man Allah قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لمن آه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لمن لله نفت أن قالوا أن جماعة كاجي أي دي سنسني سنسن لا تدعو الزابا سهلتا سنسن باسا أذبتاوا سنسن باسا قومي amma su matsalar su ya za a yi a ci abota Allah shi kaɗai don me ai akwai wasu waɗanda ya kamata a ɗan rika ɗan bibiyansu ana ɗan abin nan ai akwai wasu ma masu ikon yin kaza da kaza da kaza ba Allah ba jama'a ina fata an gane wannan to shine wannan malam yace mana wannan ya dace fa da addinin mushrikai fal mushrikuna yaqulun da wasu su mushrikai cewa suke la yaqdiru ala al-khalqi illa Allah ba wanda yake da karfin iko ne halitta sai Allah shi kadai لا يحيي إلا الله بامي هلتا بامي راير واسي الله ولا يميت إلا الله هكذا باب ميكشي واسيوا سي الله an gane wannan ko mala ya ci gaba da cewa wala yarzuqu illa Allah sannan sun ina da imanin cewa ba mai azurtawa sai wa sai Allah wa hadha tauhidur rububiyya kaga wannan tabbatar tauhidur rububiyya ne ai ko amma ba tabbatar da uluhiyya ba abin da zai tabbatar maka da wannan shine Allah sai yake faɗa maka abin asigar kamar mamaki kaifa takfuruna billahi ta yaya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan alhaji kun kasance da a mace babu ku fa ahyaakum Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan zai kashe ku thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku thumma ilayhi turja'una sannan kuma gare shi kuke koma ta yaya kuke kafircewa Allah ba ku abuta masa shi kadai in ya zamto ba mai iya wannan sai Allah ah to dan me zaka je ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba jama'a ina fata an gane wannan tafsiri na uku الثالثة ما هي تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة فسر وأن كلمة لا إله إلا الله أورن جهمية da kuma 'yan ƙungiyoyin mu'tazila ƙungiyoyin na jama'a gaba ɗayansu batattu ne ina fata an gane ƙungiyoyi waɗanda suna dingina kansu zuwa ga musulunci amma ƙungiyoyi ne 'yan bid'a ƙungiyoyi na batattu jama'a sai ka ga mutum kamar dai mai kan gado amma ina sai ka tada cewa cikin akwai matsala jama'a an gane wannan ai i sai ka tada cewa jikin ba daɗi ga girman rawani ga kaza ga kaza amma kuma ina still ne babu tauhidi da ka masa magana suka ji ai shi ma ya fada wannan tarko wancan tarko da ba a fata a fada cikin sa an gane wannan ko malaka tafsiru ha inda haula fassaran wannan kalma a wurin wadancan mu'tazila da jahmiya wa inda man sara ala nahjihim da dukkanin waɗanda suke bibiyan irin hanyoyinsu da ra'ayoyinsu huwa nafyul asma'i was sifat su kuma kore ma Allah sunaye ne da sifofi kace Allah dai sunan shi Allah amma da kace ar-rahman ka fadu da kace ar-rahim akwai matsala da kace al-khaliq ha kace to dan sunan Allah shi kadai ne in kace kuma akwai al-khaliq to kenan akwai wani Allah al-khaliq in kace ar-raziq akwai wani Allah kenan ar-raziq in kace akwai al-ghaffar to akwai wani Allah kenan al-ghaffar ka faji wai duk waɗannan sunan sai dai ka kore wa Allah wanda Allah ta'ala shi ya tabbatar wa kansa waɗannan sifofi da sunaye suka ce li anna man athbata al-asma'a wa sifati domin duk wanda ya tabbatar da sunayen Allah da kuma sifofin Allah yakunu indahum mushrikan to a wurin su wannan mushriki ne kun ji kun gane ma'anar kalmar kuwa an gane ma'ana da kace Allah Allah da kace akwai kuma al-fattahu sai ya ce maka kai shirka ka ce akwai Allah kuma akwai alfattahu da kace ar-razzaq sai ce kaji kuma ya kare shirka yace allolin ma uku ne wai akwai alfad wai akwai ar-raziqu in kace akwai zuljalalul ikram sai ce a wata shirkan ta kara bayyana kaji ma hada wani kuma zuljalali wal ikram ina fata an gane wannan jama'a su manhajin su shine kore ma Allah sunaye da sifofi to shi yasa jama'a in ka zama ahlus sunna ko jama'a ka huta me ka huta a kai Allah ya tabbatar da kansa abu tabbatar masa manzon Allah ya tabbatar masa tabbatar masa ya wannan abin yake ban sani ba Allah ne ya tabbatar masa kuma na yi imani na yadda shi kenan dole ne sai ka bi komai keke da keke ka san me ma'anar shi Allah bai kallafa mana wannan ba addini jama'a Allah bai kallafa mana irin wannan abin a cikin addini ba Allah madaukake sai ka tsare mana imanin to kaji su a wurinsu ba mai zama mai tauhidi sai mai korewa Allah sunaye da sifofi wanda kuma Allah ta'ala hatta a cikin wannan yamawa ne ya mushrikai raddi aiko Allah ta'ala ya ce qulidi Allah aw id'u ar-rahmana kace da su ku kiraye Allah ku ce Allahu ko ku ce ar-rahmanu ayyamma tad'u duk dai wanda kuka kira falahul asma'ul husna to Allah dai yana da sunaye tsarkakakku sunaye mafiya kyau kina Allah ya tabbatar da kansa akwai mene yana da tsalihin wato sunaye sannan Allah ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha lalle Allah yana da sunaye mafiya kyau dan haka ku rika roƙon Allah da waɗannan sunaye amma wa zaril ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda ke ƙetare iyaka cikin sunayen Allah sai ki zo na ma kanu ya'malu da sani za a sakanka musu da abin da suke aikatawa na munin aiki jama'a an gane wannan aiko Allah ta'ala ka tsare mana imanin wat tauhid indahum tauhidi tabbatar da kalmar la ilaha illallah a wurin jahamiyya da mu'tazila huwa nafyu al-asma'i was sifat shine ka korewa Allah sunaye da sifofi daga ce su Allah al-khaliqu ne sai ce maka eh al-khaliqu ne to ai gashi nan ma halitta shi ma yana yake fitir wani abu kamar kace shi ma yana iya halitta wani abu yana kirkira kirkira sai suke yake suna halitta jama'a ina fata an gane wannan suka ce kuma duk lokacin da ka tabbatar da Allah wani suna kace Allah as-sami'u ne mai ji kace ina ka kamanta Allah da halittu ai mutum ma yana ji kana nufin kai ma kana ji Allah ma yana ji ai ka tawaya Allah ai shi Allah ne sami'un ne bila sam'in mai ji ne amma ba da ji ba basirun ne bila basar mai gani ne amma ba gani ba ka kajiyar wata muna ida jama'a sami'un bila sam basirun bila basiri Allah ka tsare mana imanin ya ba kun gire irin wannan kwakyara da waɗannan mutane suke ta da irin wannan mata Allah ta'ala ka tsare mana imanin Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik na hudu tafsirul hizbiyina min al-qutbiyyina wal ikhwaniyyin fassaran kalmar la ilaha illallah a wurin 'yan ƙungiya ƙungiyoyi wasu ƙungiyoyi minal ƙutubiyina gaskin masu bin ƙungiyar sayyid ƙutub sayyid ƙutub wani mutum ya ƙasar masar ko su ne 'yan ikhwani musulmi 'yan ikhwan kadi wannan ita ce aƙidar su ma a sayyid ƙutub shi ne asali ba sayyid banna ba ka gane wannan sayyid qutb shine asali wanda shi yana ma da rubuce-rubuce akan ainihin wato ikhwan ka fahimta ai sannan kuma akwai shi Hassan al-Banna shi Hassan al-Banna jagoran kungiyar ne shi kuma wannan shine kaman mufti malami ai shi Hassan al-Banna ba malami bane ko gari wace ba malami bane sayyid qutb shine aka ce shine malami a cikin tafiya to daga cikin magoya bayan kungiyar sayyid qutb wal ikhwaniyin kaji da kuma yan kungiyar ikhwan an gane ko yaquluna suna cewa la ilaha illallah fasaran wannan kalma ai la hakimiyyata illa Allah babu wani hukunci sai na Allah irge da shi aska dinga yi ko ana yawo a titina ana wake-wake kabuwa ne ne kabuwa ana da yawo kwarro-kwarro haka ba hukuma sai ta wa sai ta Allah haka zaka ji ana ce ba ba hukuma sai ta Allah ba kaza ba kaza ba kaza ba doka sai ta Allah eh inna hukmu illa lillah tun daga aqidan khawarij da su ma hizbiyyin har zuwa kan waɗannan jama'a abin da suke cewa kenan kawai la hakimiyyata oke suna cewa wal hakimiyyatu la hakimiyyata illa Allah ko babu wani hukunci sai na Allah معنى كما لا إله إلا الله كده والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله تكتي أي hukuncin Allah yana daga cikin wani juz'i wani kaso ne daga cikin ma'anan kalmar la ilaha illallah li'anna ma'anaha shamilun li kulli anwa'il ibadat suka ce domin ma'anarta ya kunshi dukkanin wani irin nau'i na bauta ga Allah fa naqulu lahum mu kuma sai mu ce da su wa aina baqiyatul ibadat to kun ce fasarata la hakimiyyat illa Allah ne to ina sauran ibadoji kuma gaba daya su kuma gaba za a yi su aina ruku' wa aina sujud wa dhabh wa an-nadhr wa baqiyat al-ibadat ina ruku'i ina sujada ina yanka ina ainihin wato alwashi ina sauran ibadojin gaba daya in ka ce ba hukunci ne hukunci ake magana anan ba bauta ba sauran ibadoji kuma suna wa za'awa جماعة نفت أن قالوا أن هل عبادة هي الحاكمية فقط شن وي بوتان إذا شو كنت الله كلي شيء ساسي أكا حتى وتئر ورما أو كي أي شيء أو كي خوارج أو كي أن كذا أو كي أن كذا ده أشوف إني إخوان فا وي كزوم دنك لكي مهلا كي مچوري مدنك لي مململي متفوق وري ولا kowa amma akan ra'ayinsa kaka sokina wa kan sokina ka to kan mutane baya haduwa kan wannan kalma jama'a tauhidin kalma ita ke hada musulmi gaba daya ita ce kalmar la ilaha illallah ita ce hada kan musulmi a karkashin tuta daya amma in ba tauhidi bane jama'a da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wallahi jama'a ko an ce za a yi matsala za a samu kawai ba za ta kai gaci ba tafiyar tafiyar rusasshiya ce jama'a an gane wannan ko إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط to idan kun ce a wurin ku ma'anan kalmar la ilaha illallah ma'ananta babu kunci sai na Allah ne shi kadai wa aina ma tanfihi min anwa'i shirk to ina abubuwan da kuke ku da kan kuke korewa na nau'in shirka da ake wa Allah ya subhanallah malaki ka sarki ya tabbata ga Allah abun mamaki yanbaghi tanbihu li hadhihi al-umur to ya kamata fa a ainihin faɗakar da mutane akan irin waɗannan al'amura li'anna hadhihi kalimatun azima domin jama'a wannan kalmar fa kalma ce mai girma wa hiya almunjiyatu wa hiya almunajjiyatu min an-nari liman haqqaqaha kuma jama'a wannan kalmar ce fa mai tsamar da mutum daga cikin wutar jahannama matukar mutum ya tabbatar da ita wa kullu dini yambani alaiha dukkanin addini jama'a ana gina shi ne akan kalmar la ilaha illallah min awwalihi ila akhiri tun daga farkon addini har zuwa ƙarshe da'watu rusul kira da annabawa sai dinga akan wata kalma ce wal kutubul munazzalatu kulluha mabniyatun ala hadhihi kalima dukkanin littafai da Allah ta'ala ya sokarwa manzanni suka dinga kira suna cewa menene an i'budu Allah wajtanibu at-taghut abauta Allah shi kadai a nisancewa ne taghut kenan dukkanin littafai da Allah ta'ala ya saukar su masu suna bayani akan menene akan la ilaha illallah al-khamisa tafsiri na biyar tafsiru ahli sunnati wal jamaa tafsirin mu mu ahli sunna wal jamaa لا إله إلا الله معناها معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله باب أبن بوتا بسا قسكية بسا تشنشنتا سي الله شكري لأن المعبودات kathiratun domin dukkanin ababen bauta jama'a suna da yawa ko akwai gunki akwai tsumburbura akwai kabari akwai rana akwai wata akwai mala'iku akwai akwai mene bagiro oke magiro ko duk abin da ake bauta ga sunan kala-kala ai duka su ababen bauta ne aiko amma sun cancanta a bauta musu kuma idan an bauta musu an bauta musu bisa gaskiya la abadan abin lura kenan jama'a cikin wannan an gane wannan ko to kun ji walakin al-ma'budu bi haqqin huwa Allah wahda su ahlus sunna cewa suke yi akwai ababen bauta da yawa amma dai wanda ya cancanci bauta ta gaskiya shine Allah shi kadai tilo babu abokin tarayya wa ma siwahu fa ibadatuhu batila dukkanin wani abu wanda ba Allah ba kowaye ko menene kuma bauta gare shi bauta ne akan ƙarya bauta ce akan bata bauta ce akan zalunci jama'a ina fata an gane wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace zalika bi anna Allah jama'a malana bai ta wannan ayat ku gane cewa yana nuna maka Allah fa shine gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan al'amari jama'a ya tabbata ne saboda wai Allah ta'ala fa shine gaskiya shine ubangiji kwaya daya da ya cancanci abota masa shi daya wa annama yad'una min duni kuma dukkanin wani abu da ake kira waɗanda ba shi ba huwal batil waɗannan abubuwan ƙarya ne waɗannan abubuwan bata ne wa anna Allah huwal aliyul kabir kuma lalle Allah ta'ala shine al-ali madaukaki al-kabir wanda kuma yake mai girma wanda yafi kowa girma da daraja فلا إله إلا الله كينان كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات كوريواني دتبت الروا نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل كوري بوتاغ دكن وانا أبو واندبا ألا با مبواي مألوكتي من المرسلين daga cikin manzanni kai hatta muhammadin hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah abin bauta ne ba abin bauta ba ne Allah ya koshi a matsayin manzo a matsayin ɗan saƙo wanda zai isa da saƙon Allah maɗaukacin sarki an gane wannan ko don haka duk wanda ya bauta manzon Allah ya yi ne shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin mutuwarsa ta iske ainihin wato sahabbai a wakarin siddiq ya taho daga anguwar awalin madina da ya taho ya shiga cikin gida ya je tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ya je ya yaye wannan ainihin wato mayafin da aka da fuskarsa ya sumbaci goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ya rasulullah kana raye kana kanshi kuma ka mutu ma kana kanshi ya manzon Allah ya ce lallai Allah madaukakin sarki ba zai ƙara ɗanɗana maka mutuwa ba wannan mutuwar ba lallai maganar Allah gaskiya ce innaka mayyitun wa innahu mayyitun lallai kai inna mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne Umar dan Khattab ya tsaya masallaci yana cewa duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu sai na sare kansa manzon Allah ya je ganawa ne da Allah kuma zai dawo saboda Umar dan Khattab ya rude hankalinsa ya tashi domin sahabbai ba su taba ganin wani tashin hankali da ya wuce irin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to abubakar kuma dattijo ne yana zuwa masallaci ya samu umar dan khattabi yace mai kai je ka zauna umar biyu da hankali ya tashi sai je zauna sai abubakar ya hau minbari yace ayyuhan nas ya ku tara mutane man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad ku sani duk wanda yake bautawa annabi Muhammad addini nan yana bauta ne ga annabi Muhammad fa inna Muhammadan qad mata to ho manzon Allah ya mutu manzon Allah kan yayi me ya mutu wa man kana ya'budu Allah amma dukkan wanda ya kasance Allah yake bautawa fa inna Allah hayyun la yamut lalle Allah rayaye ne baya mutuwa kaga kokarin tabbatar da wannan kalmar tauhidi kenan ai ko to kenan ko da manzon Allah kake bautawa wannan musiba ta same ka ka dinga kira ya rasulullahi misali wannan kaga bid'a ne a cikin addini jama'a kai tsaye ba wanda zaka kira sai ba iyyaka na'budu idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah kaida kenan sana Allah ta in tastaghithuna man muhammadan rabbakum Allah ya ce ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum sai ya amsa muku kenan ba a kiran kowa sai wa sai Allah kiran wani Allah jama'a shirka ne yana kai mutum zuwa ga shirka da Allah kwarai da gaske wasu muna buƙar ka ce ya rasu da Allah nastaghi su minka mi hadha munafiq muna neman ka taimaka mana ka agaje mu akan wannan munafiki manzo Allah ya fushi ce ah ataj'alani lillahi niddan yanzu ku za ku sanya ni in zamto kini ga Allah in zamtamka ga Allah ce a Allah kada yake neman agaji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya zo ce ya rasulullahi ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so manzo Allah ya ce a bal qul ma sha Allah wahda kace Allah shi kadai ya so kaji manzo Allah bai ce kace ma summan ba yace bal qul ma sha Allah wahda kace a Allah kadai dai shi ya so shi ataj'alani lillahi niddan yanzu kana so ne ka sanya ni in zamto kishiya ga Allah jama'a ina fata an gane wannan duk wata kofa ta yin shirka jama'a sai da manzon Allah ya kwarin toshe ta wasu kuma kullum kwarin bude ta suke yi a fara kawo wasu misalai na sakarci malam wanda da kadirin waɗannan abubuwa kasan cewa babu wanda zai wannan sai wanda yake soko saboda me akwai abin da kai a matsayinka na halitta tsakaninku za ku gudanar da wannan abin amma irin wannan abin haramun ne ka jingina shi zuwa ga Allah ba ku gane ba ba ku gane ba akwai abin da ya iya gudana tsakanin halitta misali aure ba ana aure ba amma kai za ka jingina wa Allah ka ce Allah ma ya aure saboda mu halittu muna yi zai yi in ka ce wane ya je neman aiki wajen wane ya bi ta hannun wane ya samu aiki misali to shi Allah irin hukuncinsa kenan sai ka bi ta hannun wane sannan Allah zai maka Allah kake gwadawa da bayi ku gane wannan magana shi Allah ba a kwatanta shi irin ayyukan da bayi inda za a ce duk abin da bayi suka yi za a kwatanta shi da na Allah ne to da an bata gaba ɗaya jama'a saboda Allah shi ya faɗa ya ce ku kiraye ni ko ya ce ku kiraye wani wani ya kiraye ni magana kenan kwaya ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wasita bainal bainal khalq bainal khaliq wal khalq tsakanin halittar Allah tsakanin shi wani malici da kuma wane ababen halitta shi ne shi ya zo da saƙon shi karantar da mu dukkanin addinin baki ɗaya ya nuna mana kuma hanyar da za mu wajen yin bautan in banda shi ba kowa kowa tsummani kuma bin shi ne kaɗai shirya ina fata an gane wannan amma duk wani wanda za ka zo ka ce abi to wa ya ce abi shi Allah ko manzansa ba a ma san shi ba kila ma dan damfara ne Allah ta'ala ka kiyaye mu to jama'a kun ji to hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka wuta to kai shirka da Allah kuma wuta zaka wa min al mala'ikati hatta jibrila kai a cikin mala'iku har mala'ika jibril in ka bauta wuta zaka in ka bauta mala'ika jibrilu da sunan bauta jama'a wallahi wuta zaka Allah ka tsare mana imanin mu فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين بل لن تنا وني دقسين النباوة كوكما صالح أنباي وإثباتها لله عز وجل دكما تبتر دوانا كلمة تأينهم واتو لا إله إلا الله قال الله مدوك جنس سركي جماعة شي كدي باتار أنبام شدون أورن بوتابا جماعة مدى ما أدين جنن بوتا الله شي كدي كو da kuma yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a shi kaɗai yadda ya zama dole ka bauta wa Allah shi kadai ba abokin tarayya manzon Allah ma jama'a shi kadai ake ba a masa kishiya da kayi wa manzon Allah kishiya wallahi ka bata wallahi tallahi ka bata da zaran ka ce ga manzon Allah shi kamata abi wani ma ya kamata abi shi ka bata ya zanto shi ma wanan nan ana ganin ya iya cewa ayi ayi a bari a bari irin na manzon Allah to wallahi ka bata ko ya ce ai mafarki yayi manzon Allah ne ya bashi to ai da duk addini ya lalace kenan ko ni ma sai in kwanta in sha mafarki na ina tuza ina magwas in taso kuma in ce ai ni ma yau ai yau ni ma na ga nan a bacci ya ce da ni kaza da kaza da kaza ya ce kuma a rubuta a littafi ya zama sabon addini ko kai aka hukunta maka wannan kace to da mafarkan da mutane suke yi kawai za a ce yanzu a rubuce su su ma su zama addini yaya shi wancan da aka ce ya mafarkin me bambanci da sauran gaba garin mutane ba wani bambanci kila ma kai da kake kan sunna kake bauta Allah ka fi shi daraja a wurin Allah tunda ba wanda ya sani mutum ɗaya ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cewa waliyi ne daga cikin waliyan Allah shine wa Uwaisul Qarni Uwaisul Qarni mutumin kasar Yaman manzon Allah ya ce Umar Khattab zai zo za ga shi yana da wani tabo a jikinsa na kuturta wanda ya taɓa yi warki kuma ya samu wannan darajar ne saboda yawan yin biyayya ga mahaifiyarsa ya ce idan ka haɗe da shi kace kace ya ruɓa maka gafara mutumin kirki ne manzo Allah ya tabbatar da wannan to kai da ka zo ka naɗa wani kace ai wala ma kaza ne wala ma kaza ne irin abu za ka dinga yi ana ya kasar mu ko wani ma ya je yana cikin tafiya ya ga wani tudin ƙasa ya ce to ai wannan kabari wali barazin wai wali kashi dama ya ce ba mai gane kabarinsa sai wani dan uwansa kenan na dinga rainin wayo kuma kala kala shi ma ga kansa wani da kalar ko Allah ka tsare mana imani jama'a za mu dakata nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ka biya mana na'am Na'am.
Suka ɗan kafa hujja da wannan sai cewa me yasa wai da azo ba su su roƙi Allah da yare da su roƙi Allah su ke roƙa musu Allah.
Almuhim wa aka roƙa? Kuma waye roƙon? Bawa ne yi. Akwai bambanci? Koko sun ce ne mun san ba za a ba mu ruwa ba sai mu ta hannunka. Haka suka ce? wani mutumin kirki ne la shakka cikin mutane akwai fifikon fifikon imani ai ya halatta a yi tawassuli da addu'ar wani salihin bawa wanda yake rayu wane ne ce maka matacce zai yi maka wani abu wanda yake rayayye mutumin kirki zaka yi cewa wani ka roƙa min Allah ya bani kaza ya halatta haka cikin addini ba wanda ya haramta wannan ai mu ma ahlus sunna mun tabbatar da wannan nau'in tawassuli ai ga dalilin da muka ce Umar dan Khattabi manzon Allah ya faɗa mishi wa in ka haɗe shi ka ce ya roƙa maka Allah ka ce ya roƙa maka Allah ya gafarta maka kaga mutumin kirki ne ai amma ce waye ka ce mishi ya roƙa maka Allah an ce sai an mutanen uwai sai ya samu gafara Umar dan aljanna ne ina fata an gane wannan jama'a i kuma shi uwai sa qarni din nan ka je kan tarihinsa ga yadda ake ta wulakanta shi ake ɗaukar shi ba komai ba ake yawan zolaye shi yadda mutanen ƙasan iraki mutanen ƙasan kufa suka dinga masa wulaƙanci kala-kala sai daga baya suka samu labarin ashe waliyin Allah ne aka dinga bin shi kuma sai ya gudu saboda shi ba ma ya san a sani mutumin kirki ne ba wani zai zo ya naɗa ba ne ya zauna ya ce to shi kenan a kawo hadaya ya ce ma shi ai jika annabi ne kuma yana an san sadaka ka an samu matsala ka cuta in daga ci ne kai sharifin ne ko yesu ba cin sadaka eh a a ai ba tasiri ai ma'ana ai amfanin karatun kenan amfanin karatun kenan da aka zo abinda Umar ya faɗa zamaninsa da aka zo wajen roƙon ruwa me yace yace mun kasance muna tawassuli da addu'ar annabinmu Allah ya shayar da mu ruwa da yake muna yin tawassuli da annabinmu ba ya nufin da zatin manzon Allah ba ya nufin da addu'ar wani masallaci ya shigo ai wani mutum ya shigo ya ce ya rasulullahi a roƙa mana Allah ya ba mu ruwa ko manzon Allah ya kambare ya addu'a ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah kaga yayi tawassuli da addu'an wane ne manzon Allah da ya ce Abbas ya ce lokacin manzon Allah yana raye amma bai ce har yanzu bari mu yi tawassuli da addu'an annabi bai manzon Allah ya mutu ba dan yana da yakinin cewa babu wani wanda ake tawassuli da addu'ansa sai wane sai rayayye kakal ko ba gane ba rayayye ne kai wanda yake raye zaka ce wane kai mun addu'a sai roƙa maka Allah sai Allah ya baka amma wanda ya riga ya mutu fa bayar son manzon Allah kun je na tawassuli da manzon Allah ne cewa yake yi to yanzu ga Abbas nan ka roƙa mana Allah ya Abbas sai yake fajafa ala rukubatayhi Abbas me yayi ma durƙusawa ya kan gwiwoyinsa ya nuna shi ba kowa bane ya kaskantar da kanshi a gaban Allah ya dinga addu'a ya dinga addu'a sai Allah kuma ya bada ruwa amma wanda ya ce maka yanzu yana kiran matacce ne malaminsa ko waliyinsa ko waninsa ko wani shehinsa misali wanda yake matacce wata hujja ce yake da ita na roƙon shi cewa ya zai masa wasu tsakaninsa da Allah yanzu limamin ku da kuke zuwa masallacin ibi misali in ba an yi kamfan ruwa a ce an je roƙon ruwa me yasa ku sa liman ya muku addu'a ba za ku ce kowa ya addu'arsa daga gida ma a zauna ba saboda ibada ce kuma saboda kasancewar liman mutumin kirki ne ana ganya da wani nau'i na ilimi da fahimta da wani abu in aka je fili ba shi ke addu'a mana cewa amin ba me yasa ku ta shi ya addu'a shi kadai saboda mun san cewa mutum halitta yana iya wa dan uwansa halitta kuma addu'a kuma Allah ya karba wannan bayan cewa sai ka roki wani amma ka kira sunan wani ka ce wani ni kuma ina roƙon Allah da wani wannan kuma ya zama haramun ya zama shirka da Allah Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah